إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Akhtaul Musallin, littafi wallafar Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lada, karatun da muke gabatarwa mako-mako a wannan masallaci na Uthman ibn Affana, radiyallahu ta'ala anhu. da ke nan unguwar matsango a cikin garin azare ƙaramar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna biyu ga watan dulkada alif da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda kuma ya zo daidai da ishirin ga watan afrilu miladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar mun fara karatu a cikin kurakuran da masallata wasu suke tafkawa a sujjada malam ya ambaci kuskure na farko shine kuskuren rashin tabbatar da dukkan gaban sujjada guda bakwai gaban da ake sujjada a kansu guda bakwai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an umarce shi ya sujada a kansu wanda suka hada goshi da hanci a matsayin gaba daya ba a raba su da kuma tafin hannaye guda biyu a matsayin biyu da kuma gwiwoyi guda biyu su masu biyu kana da biyar kenan sai kafafu wato cikin yatsu na kafafu da ake kafawa a tankwara yatsun su kalli alkibla su ma biyu kana da bakwai waɗannan su ne gaban sujjada guda bakwai to daga cikin kurakuran da waɗansu bayan Allah suke tafkawa shine gazawa wajen tabbatar da dukkan bakwai ɗin nan bai ɗaya wasu idan sun zo sujjada sukan tauye wata gaba ko dai a goshi wani ya ɗora goshinsa hancinsa bai taɓa ba ya tauye wannan gabar ko kuma wani ya dafa hannu ɗaya bai dafa ɗaya ba ɗayan yana ta susa da shi har ya fidda da ya gama ko kuma gwiwa ya goce ya kafa akan ɗaya ya ɗangafe ɗaya ko kuma ƙafafu in yi sujadar sai ya ɗage su gaba ɗaya ya goyi ɗaya akan ɗaya suna reto a sama yana sujada kowa da irin style ɗin da yake yi yadda kawai ta raya masa a ransa wannan duka kuskure ne abin da yake daidai da sunna shine waɗannan gabbai guda bakwai su ainihin wato tabbata a ƙasa su kama ƙasa yayin da mutum yake sujada sawa'un sujada sannan sallah sannan da yake akan tabarma ne ko a ƙasa ne ko akan kafet ne a ko ina ne ya zama dai waɗannan gaban yayin sujada sun kama ƙasa sai kuskure na biyu da za mu tashi a kansa bastu dira'aini wa dhammil ibtaini daga cikin kurakuran da ake yi akwai shimfiɗa zira'i zira'i shi ne tsintsiyar hannu shimfiɗa shi a ƙasa wa zammul ibtaini da kuma takure hammata guda biyu wani in zai yi sujada sai ya matse da matsinsa a jikin haƙarƙarinsa kuskure ne wani kuma sai ya shimfiɗa hannayensa a ƙasa haka irin yadda yara suke sujada irin yadda kare yake kwanciya to duka wannan kuskure ne tafin hannaye ne ake ɗorawa ba zira'i ake shimfiɗawa ba tafin hannaye sai a ɗaga tsuntsiyar hannu idan kuma an ɗaga tsuntsiyar hannu to dole damatsu za su buɗa idan sun buɗa hammata za ta buɗa wannan shine tsarin sujada kuma buɗawar gwargwadon yadda ka samu kanka ba za ka je kana mamu kana tare da wasu a cikin sahu ka bankara su wala Allah Allah ya yi ka da auki idan ka banka wannan dole zai bankaru yanzu iri na ina hadda mai auki a sahu dole haka zan hakura ba yadda na iya in ya bankaro dantsansa ni kuma sai je ya matsaye mun hammata kaga ba ai komai ba so ya kamata gurgurdan space din da ka samu gurgurdan space din da ka samu da iya shi za ka yi amfani sai ka dan buɗa daidai yadda ya samu sannan ka ɗaga zira'inka daga ƙasa. Mala ya ce, Wahada min al'akhta'il muntashira inda al-musallin. Wannan yana daga cikin kurakurai da suka watsu a wajen masallata, wa huwa mukhalifun li hadihi sallallahu Alaihi wasallama. Kuma wannan kuskuren ya saba wa shiriyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, wa kana la yaftarishu zira'aihi, sai ya kasance Alaihi salatu wasalam baya shimfiɗa zira'insa guda biyu yayin sujada bal kana yarfa'uhuma anil ardi a'a ya kasance yana ɗaga su daga ƙasa wa yubaiduhuma an jambaihi yana kuma nesanta su daga haƙarƙaransa hatta yabduwa bayadu ibtihi min wara'ihi har sai hasken hammatarsa mai albarka ya bayyana ta bayansa idan mutum ya yi sujada mai kyau ta yadda ya ajiye tafin hannayensa ya ɗaga zira'insa ya buɗe da matsinsa in yi sujada to nan ɗinsa zai yi baya ta haka wanda yake bayansa zai iya kallon nan ɗinsa to har sai hasken hammatarsa mai albarka tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na bayansa zai iya gani saboda yadda ya buɗe a sujada kasancewarsa shi limami ne da haka yana da isasshen waje da zai ainihin wato buɗa to haka ne duk sanda ka samu isasshen waje haka ne ya kamata ka yi in ba ka samu isasshen waje ba sai ka yi gwargwadon yadda ya samu domin karka ji an ce maka annabi alaihi salatu wassalam yana buɗawa har ana kallon hasken hammatarsa mai albarka ta baya to ka ɗauka cewa ko kana mamu a cikin safu ma za ka iya haka za ka ɗauki balance ne gwargwadon yadda ka samu kanka tunda kai ainihin mamu ne a cikin safu kake da fata an fahimta wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yaqulu kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa wala yaftarishu ahadukum dhira'aihi iftirashal kalbi kar dayanku ya shimfida zira'insa irin yadda kare ke shimfidawa kar dayanku ya shimfida zira'insa shimfidawa irin na kare to in ka ji shari'a ta kamanta wani aiki da dabba to kushe wannan aikin take da mai aikata irin wannan aiki domin daga cikin ladubban da aka yi mana mu musulmai a cikin addinin musulunci akwai kaucewa dukkan abin da ya yi kama da kafirai da kuma kaucewa dukkan abin da ya yi kama da dabbobi da kuma namiji ya kaucewa dukkan abin da yake banci mata mata su kaucewa dukkan abin da yake banci maza wannan duk yana daga cikin aibubbuka yana daga cikin laifuffuka a shari'ar musulunci kamantacce niya da waɗannan da aka lissafa so kama da dabba ko ta wajen ci ko ta wajen zama ko ta wajen kwanciya ko ta wata fiska daga cikin fiskoki na al'adar rayuwa to kama da dabba aibu ne aibu ne to shi yasa duk yadda ka ji shari'a ta kamanta wani aiki da dabba to ka tabbatar da cewa wannan aiki laifi ne a shari'a mutum ya aikata shi to kada ɗayanku ya shimfiɗa jira'insa tsintsiyar hannayensa iftirashal kalbi irin yadda kare ke shimfiɗawa kowa ya san kwanciyar kare yawwa wa fi riwayati wata riwaya kuma la ya busut kar ya shimfiɗa ɗaya ne kar ya shimfiɗa irin yadda kare yake shimfiɗawa ai la yabsut ahadukum zira'aihi in bisatal kalbi a wata riwaya a wannan kuma la yaftarishu ahadukum zira'aihi iftirashal kalbi duk ɗaya ne kar ɗayan ku ya shimfiɗa hannayensa shimfiɗawa irin yadda kare yake yi wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tabsut zira'aika wa tujafi an dab'aika annabi sallama ya kasance yana cewa kada ka shimfiɗa zira'inka biyu a ƙasa a cikin hadisin yace wato jafi an dab'aika ka kuma wato nesanta ka kuma buɗa ainihin wato damatsunka adab nan wasatul azdi shine tsakiyar dantse shine daba na'am ka nesanta damatsunka a sujada to duka waɗannan sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tsakanin aikinsa da hannunsa da umarninsa da malam ya kawo duka yana karanta mana yadda annabi alaihi salatu wasallam ya yi umarni da kuma yadda ya sunnanta ya shar'anta yadda ake yi da hannu yayin sujada duk wanda ya saba wa irin wannan tsari ya shimfiɗa hannayensa ko kuma ya matse hammatarsa ba tare da wani dalili da ya tilasta masa hakan ɗin ba, to wannan ya saba wa shiriyar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama na yadda ake yin sujada, kuma za a lissafa shi cikin waɗanda ba su tabbatar da gabansu na sujada yadda ya kamata ba. Kuskure na uku, alƙaunu bi wujubi kashfil a'adha alƙaunu bi wujubi kashfil a'dha amma gabanin nan ina ƙara mana tambihi cewa dukkan karatun da muke akan sallah da yadda ake yi a sallah ba bambancin namiji da mace idan akwai abin da ya bambanta namiji da mace to karatu zai yi bayani amma idan a karatu ba a bambanta ba ana nuna maka cewa duk ɗaya ne sai dai abin da ke iya bambanta namiji da mace a nan shi ne ita mace tun da dukkaninta al'aura ce in ban da fiska da tafin hannu don haka idan tana yin sallah to za ta buɗa hannayenta ta ɗaga zira'inta daga ƙasa amma daga cikin hijabinta daga cikin mayakunta ba kamar namiji ba da zai iya sallah da 'yar shara zai iya sallah da ‘yar shara idan ya sujada in ya buɗe hannayensa za a iya kallon hamatarsa, hamatarsa sosai, saboda wannan baya daga cikin al'auran namiji la a sallah wala a wajen sallah. An gane? Da haka, ɗagawan da buɗawan mace da namiji sun yi tarayya. Amma kuma kasancewar a iya ganin hammata ta wannan sai da namiji, ban da mace. kuskure na uku alƙaunu bi wujubi kashfil a'dha daga cikin kurakuran da ake tafkawa shine ra'ayin wajibcin bude gaban gaban sujjada ra'ayin wajibcin bude gaban sujjada akwai masu ra'ayin cewa gaban sujjada ba a rufe su don haka tafin hannu ba a rufe shi, goshi ko fiska ba a rufe ta, hakan nan ƙafafu ba a rufe su. Amma an yi ittifaki akan cewa ita gwiwa, ita ana rufe ta, tunda tufafi yana, yana rufe ta. Wasu sun tafi akan cewa mai sujada ya kiyayi rufe hannayensa a sujada, ya kiyayi rufe fiskarsa a sujada. yake ya rufe ƙafafunsa to shi ne a nan sai malam ya kawo cewa wannan ra'ayin kuskure ne ra'ayin cewa wajibi ne a buɗe fiska wajibi ne a buɗe hannun da za a dafa a ƙasa wannan kuskure ne kasirun minan nasi malam ya ce da yawa daga cikin mutane ya taƙidu wujuba kashfe a za'is sujudi yana da wato ƙuduri yana da fahimtar wajabcin kashfa a'dha'i sujudi wato bude gaban sujjada wa khassatan aljabha musamman ma goshi musamman goshi bal inna minhum man ya'taqidu anna alha'il alladhi yamna'u sujud aljabha 'ala al-ardi mithlu al-imamati mubtil lis-salah malai ce ba ma haka ba inna minhum daga cikin masu wannan ra'ayi akwai man ya'taqidu anna al-ha'ila akwai wanda yake da fahimtar cewa shamaki alladhi yamna'u sujudal jabha wanda yake hana sujadar goshi alal ardi akan ƙasa mithlul imamati kamar rawani in yayi tudu mubtilul lisala suna ganin cewa yana mabata sallah daga cikin masu ra'ayin sai an buɗe gaban sujada musamman goshi akwai wai wanda yake da ra'ayin duk abin da zai hana goshi ya taɓa ƙasa a sujada kamar rawani to yana ɓata sallah da haka duk wanda zai sujada a wannan ra'ayi ya zama goshinsa bai taɓa ƙasa ba saboda naɗin rawani da yake tare da shi to sallarsa ba ta yi ba kasancewar ya rufe goshinsa da rawaninsa a wannan ra'ayi wa yastadilluna bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama kuma suna kafa hujja da fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha ko ala sab'in an umarci ne sujada akan gabbai guda bakwai an umarci ne sujada akan abubuwa guda bakwai al hadith mun yi wannan hadisin a baya sai suke dogara da wannan ma'ana tunda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce ni na yi sujada akan gabbai guda bakwai sai suke fahimtar cewa idan mutum ya yi sujada akan rawani to a bai sujada akan goshi ba idan kuwa bai yi sujada akan goshi ba hakikatan to bai cika sujada ba sujada in bata cika ba bata yi ba in ku bata yi ba sallah bata yi ba domin sujada rukuni ne a cikin sallah an gane wajahin to wannan ita ce hujjarsu da kuma makamarsu a hadisin malam yace wa hadha khata'un bayyinu wannan kuwa kuskure ne bayyananne li'anna wujudal ha'ili domin samuwar shamaki samuwar shamaki wani abu da zai yi hijabi ya rufe almani min mulasatil min mulamasatil udhur mubasharatan wanda yake hana wato taɓawar gaba kai tsaye mulamasa taɓawar al'udu gaba kamar goshi ita ce gaba a wato samuwar wani hijabi mai hana taɓawar gaba mubasharatan kai tsaye ga ƙasa la yanqusu min qadri sujudi shay'an wannan baya rage darajar sujada da wani abu malam yace saboda samuwar wani hijabi da zai hana taba gabar wato da zai hana gabar ta taba ƙasa gurin sujada wannan baya hana sujada ko darajarta ko martabarta baya rage mata komai kamar yadda mutum da yake da wando idan ya yi sujada gwiwoyinsa sun kafu a ƙasa ko a kafet ko a tabarma kuma akwai wando tare da shi kuma ba wanda ya taɓa cewa tun da dai gwiwoyin nan akwai hijabi tsakaninsu da ƙasa to sujada ba ta yi ba wanda ya taɓa faɗin haka kuma ba wanda ya taɓa faɗan cewa tun da gwiwoyin nan kai tsaye ba su suka taɓa ƙasa ba tsakaninsu da ƙasa akwai shamaki don haka sujadar ta samu tawaya ba da ta waɗan haka haka muke yi haka ake yi sawa'un wandan nan mai laushi ne ko mai kauri duk ɗaya ne mai duhu ne ko mai haske duk ɗaya ne ba wanda ya taɓa faɗan haka to don haka sai malam yake cewa duka ma ko'ina ma haka ne, ko'ina ma haka ne, babu dalili abin riƙewa wanda zai za a yi hujja da shi kan cewa wai don dai gaba wani abu ya rufe ta kuma an ɗora ta ɗin a ƙasa amma wani abu ya rufe ta wai hakan yana ɓata sallah ko sujada ko yana rage sujada wata alfarma babu sai dai a nan a cikin wannan karatu yana da kyau mu fahimci wani abu guda sau da yawa a irin wannan matsala akwai bambanci tsakanin abin da yake jikin mutum da abin da yake ba a jikin mutum ba yanzu nan ana magana akan shamaki ko hijabin da yake tare da mutum yake motsi da motsinsa yake sunkuyo da sunkuyensa yake tashi da tashinsa mana a jikinka abin yake kamar wando kamar riga kamar rawani kamar safa ko ta hannu ko ta ƙafa abin da yake jikinka kamar niƙabi ga yamace to ana magana akan irin waɗannan wato wadda suke motsi da motsin mai sallah akwai hijabi wanda shi kuma ba a jikin mai sallah yake ba baya motsi da motsin mai sallah wannan shi kuma daban kamar tabarma mutum zai yi sallah akan tabarma tsayuwarsa akanta sujadarsa da goshi da hannaye da gwiwoyi da kafafu duka akan tabarma ba a ƙasa ba sannan tayiwu tabarmar ma tana kan fulo na siminti ba a garin ƙasa ba to amma duka ba wanda ya taɓa cewa wannan sujadar ba ta yi ba tare da cewa tsakanin abinan goshinsa da ƙasa akwai tabarma akwai siminti akwai yashi an gane ko almuhim wani lokacin malamai suna bambantawa tsakanin abin da ba jikinka yake ba da kuma abin da yake a jikinka to wannan tambihi ne kawai idan gaba ta zo akan haka za ku fahimta malam yace wa zahirul adilla zahirin dalilai annahu la yajibu kashfu shay'in min a'dha'is sujudi ba wajibi bane bude wata gaba daga cikin gaban sujada ba wajibi bane in mutun ya bude fa ni'ima a ce hannayenka haka suke a buɗe ba abin da ya rufe su fa ni'ima a ce goshinka haka yake ba abin da ya rufe shi fa ni'ima a ce kafafunka ba safa haka suke a buɗe fa ni'ima amma a ce dole ne in kana da safa sai ka cire a ce dole ne in kana da rawani sai ka cire a ce dole ne in kana da safar hannu sai ka cire a ce wajibi ne cirewa shi ne mala ya ce babu dalili akan cewa dole sai an cire mutum zai iya yi da kayansa a haka ko kana da hula ta maka yawa in ka tura ta baya don ka samu goshi ba za ta zauna ba faduwa za ta yi tsoron ta yi yawa to za ka iya barinta babu dalili da za a ce dole sai ka ture ta kayi sujada akan naman goshi in dai ka sunkuya ka ajiye goshinka a yadda ake sujada goshin ne dai sujadar ba hula ba malam yace li'anna musammahu yahsulu bi wad'iha duna kashfiha domin abinda ake nufi sunan sujada shine musammahu domin sunan sujada dai ya hasulu yana samuwa bi wad'iha duna kashfiha da ajiye gabar ba tare da an yaye ba tare da an cire wani hijabi ba yanzu idan mutum ya yi sujjada da hula a kansa sai ya zama ya ajiye goshinsa a ƙasa amma hular ce take taɓa ƙasa ta rufe goshinsa idan aka hange shi a haka za a ce ya yi sujjada ko ba za a ce ya yi sujjada ba za a ce ya yi sujjada to sunan sujjada yana samuwa ko da kuwa akwai ha'ili ko da akwai hijabi tsakanin fatar gabar sujada da kuma ƙasa sunan sujada yana yana yana abina yana samuwa wa huwa muttafaqun alaihi fi rukbati wal qadamaini wannan kuma muttafaqun alaihi mana wannan babu saɓani an yi ittifaƙi akan haka a gwiwa da ƙafafuwa a gwiwa da ƙafafuwa kamar yaya eh saboda babu wanda ya taɓa inkarin sujada da zani ko sujada da wando alhalin in zani ne ko wando gwiwoyi suna cikin hijabi ba wanda ya taɓa inkari sannan haka an shar'anta sallah da takalmi an shar'anta sallah da huffi ko abin da yake gurbin su huffi kamar safa babu wanda ya taba cewa duk wanda ya zo yake sallah da huffi ya zo sujada sai ya cire shi ko duk mai sallah da takalmi in ya zo sujada sai ya cire takalmin kar ya sujada akan takalmi kar ya ajiye kafafunsa akan takalmi ba da ya taba cewa haka don haka an yi ittifaki akan cewa sujjada da tufafi ko da kuffi a ƙafa sujjada ce kuma ba wanda ya ce tana da tawaya ba wanda ya ce tana da aibu alhalin gwiwa ta samu shamaki hakan nan ƙafa ta samu shamaki ga wanda yake da kuffi a ƙafarsa mala ya ce wa ammal yadaini amma hannaye biyu faƙalar jumhur jumhurin malamai suka ce la ya jibu kashfuhuma su ma ba wajibi ba ne buɗe su ba wajibi ba ne buɗe su liƙauli abdullahi ibn abdurrahman saboda faɗin abdullahi ibn abdurrahman bin auf جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل fara'aituhu wadi'an yadayhi fi thawbihi idza sajada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana wa sallabina fi masjid bani abdul ashhal ya ja musalla ya ja musalla a masallacin banu abdul ashhal kabila ce a masallacin banu abdul ashhal kabila ce da yace wa sallabina yana nufin ya ja musalla shine sallabina amma idan aka ce wa salla ma'ana ma'ana yayi sallah tare da mu ba lalle ya zama shi ya ja ba ko wa salla fina yayi sallah a cikin mu wannan ma ba lalle ya zama ya ja sallah ba amma aka ce sallabina to wannan kai tsaye ma'anarsa a larabci shine ya ja musalla eh ba a cewa kuma sallalana ba a faɗa wannan la yusalla illa lillah ba a salla sai domin Allah so ba za ka ce kana so ka ce ya mana salla ka ce sallalana ko kana so ka ce yi mana salla mana ka ce salli lana a kuskure ne salli bina ja musalla salla bina ya ja musalla da ba'un ake amfani ba da lamun ba domin ita lamun lamun lamun ta ikhlasi ce ta niyya ce eh a yace wa salla bina fi masjidi bani abdul ashhal annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja musalla a masallacin banu abdul ashhal wa ra'aituhu wadi'an yadayhi fi thawbihi sai naga ya sanya hannayensa a cikin tufafinsa idza sajada in yazo sujada sai naga in yazo sujada yana sanya hannayensa a cikin tufafinsa kamar kenan kamar mai babbar riga wanda yake da babbar riga in yazo sujada ko bai sabe ta ba idan ya tafi hannayensa a cikin babbar rigar ya yi sujada ba komai ba a ce masa don mai bai fitar da hannayen waje ba baya matsawa kansa ya tilasta wa kansa cewa sai hannayen sun fito waje lallai ya ajiye su a ƙasa ba lallai bane ba Abdullahi bin Abdurrahman yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo sujada yana sanya hannayensa yayi sujada da su suna cikin rigarsa wala Allah saboda girman tagwa wa ammal jabhatu mala yace amma goshi faqad qala bi wujubi kashfiha abu daud wa shafi'iyya wa ahmad amma kaga fiska wasu sun tafi akan wajibcin sai an bude ta kamar abu daud da sujistani wa shafi'iyya da kuma mazhabar shafi'iyya wa ahmad da kuma imam ahmad ابن حنبل عليهم رحمة الله واحتجوا بما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم suka kafa hujja da hadisin da aka jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annahu ra'a rajulan yasjudu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana sujjada ila jambihi a gefensa wa qad atamma ala jabhatihi a halin ya yi rufi a kan goshinsa, ya yi rawani a kan goshinsa, fa hasara an jabhatihi sai annabi salama sai ya yaye wannan naɗin daga goshinsa, sai ya yaye wannan rufin da ya yi a goshinsa. Malam yana cewa, dangane da sujada a kan goshi, wasu malamin sun wajabta sai dai a buɗe goshi kar a ɗora sujjada kar a ɗora goshi a ƙasa alhalin akwai wani tufafi a jikin mai sallar alhalin akwai wani tufafi a jikin mai sallar wanda ya rufe goshi suna dalili da wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum da ya yi sallah a gefensa ya yi naɗi a goshinsa fahasara an jabhatihi sai ya yaye wannan nadin daga goshinsa sai ya cire masa to wannan hadisin malam yace wa hadha hadithun da'ifun wannan hadisin hadisi ne la'ifi mai rauni fihi salihun la yuhtaju bihi cikin hadisin akwai wani rawi da ake ce da shi salihu ibn al-khayawani as-sabba'i Salih bin al-Khayawan as-Sabba'i yace la yuhtajju bihi wannan ba a hujja da hadisin sa wato kenan inda hadisin ya inganta to da sai ya zama hujja akan cewa tunda Annabi alaihi salatu wassalam ya ga nadi a goshin wani yana sallah ya cire nadin to inda hadisin ya inganta da ya zama hujja cewa lallai ba a sujada da nadi amma tun da hadisin bai inganta bai tabbata ba to ai tamkar ba a taɓa yi ba ne tamkar ba a taɓa yin haka ba to sai ya zama babu sauran wani dalili kuma wanda yake nuna cewa an hana yin sujjada akan wani naɗi ko akan wani hijabi وقال مالك والحنفيون والأوزاعي وإسحاق والجمهور هكذا نن إمام مالك دكما alhanafiyun wato malamin mazhabar hanafiya wal auza'i da al-imam al-auza'i wa ishaq da kuma ishaq bin rahawiya wal jumhur da jumhurin malamai la yajibu kashful jabha su kuma suka ce ba wajibi bane suka ce ba wajibi bane bude goshi وعن أنس رضي الله عنه حديث يالو دغ أنس ابن مالك رضي الله عنه قال يتي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر من كسنتي منا صلى tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tsananin zafi fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi idan wani mu ya gagara ɗora goshinsa a ƙasa ba sata saubahu fa sujada alaihi sai ya shimfiɗa tufarsa da ke jikinsa sai ya sujada a kai nan ba su bahu ana nufin tufarsa da ke jikinsa ba wai ya shimfiɗa wani kyalle a ƙasa daban ya sujada a kai ba wannan ba a rigima akan wannan shi yasa muke sujada akan tabarma akan kafin kamar yadda na bambanta muku to ana magana tufar da ke jikin mutum zai iya rufe jikinsa da ita gaba sujada da ita to anan sai Anas dan Malik yace mun yi sallah mun kasance muna sallah da Annabi alaihi salatu wassalam a cikin tsananin zafi saboda tsabar zafi sai ya kai ga wani mu ba zai iya ajiye goshinsa a ƙasa ba yana ajiyewa zai ji zai ƙuna don haka sai ya tattaro hannun rigarsa ko aljabbarsa ko babban rigarsa ko mayafinsa sai ya shimfiɗa sai ya sujada a kai wannan hadisi ne ingantacce bukhari ya rawaito shi قال الشوكاني في نيل الأوطار الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أتكي نيل الأوطار مجلد, مجلد نبي شافي ربيدة تمانين ترى يتي وقد استدل بالحديث على جواز وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي وقد استدل بالحديث أن كف دليلي دوانا حديث أنس ala jawazi sujudi ala saubi akan halaccin yin sujada akan tufar da almuttasil bil musalli tufar da take damfare da mai sallah kun ji bayanin da ne muku da ya zo yawwa ana kafa hujja da wannan hadisin na Anas akan halaccin yin sujada akan tufar da take jikin mai sallah ya sa tufarsa ya yi sujada a kai ko naɗin rawani da ke jikinsa ko kuma hannun rigarsa ko hannun babban rigarsa ko wani mayafi ko kuma wani shimagi da yake lankaye da shi a kafaɗarsa. Kalan nawawi alaihi rahmatullah wa bihi kala abu hanifata wal jumhur wa hamalahu shafi'i ala thawb munfasil الإمام النووي يحيى ابن شرف عليه رحمة الله يتي وبه قال أبو حنيفة وأن الرأي إذن سنة أبو حنيفة يفدح cewa ya halatta mai sallah ya sanya goshinsa akan tufafin da ke jikinsa matuƙar ya samu dama wal jumhur wannan kuma shine ra'ayin jumhurin malamai inji nawawi wa hamalahu shafi'i wa ala thawbil munfasil sai ce amma al-imamu shafi'i shi ya dauki wannan hadisin akan tufafi ne fa na daban ba na jikin mai sallah ba shine at-thawbul munfasil saboda shi kuma babu sabani a kansa tufafi ne na daban wanda ba na jikin mai sallah ba wato hadisin Anas da ya bamu labari a baya cewa idan zafi tsananin zafi ya hana su ajiye goshinsu a ƙasa suna sanya tufafinsu su sujada a kai alimamun shafi'i shi kuma ga sauran malaman sun fassara shi da cewa tufafin jikinsu ne shi kuma shafi'i sai ce a'a tufafi ne wanda ba shi ne a jikinsu ba tufafin extra tufafi ne da ke cikin jaka ko kuma wadda suke tafiya da shi ko annalan kaya a kafaɗa sai su ciro shi daga kafadar sai su shimfiɗa shi daga nan ya zama munfasil tunda a lokacin da aka shimfiɗa shi baya jikinsu ya zama munfasil ya zama daban haka al-Imam Shafi'i har yanzu kenan shi bai dauki wannan hadisin hujja ba da za a iya yin sujada akan hijabi musamman da hijabin da ke jikin mai sallah malam yace wa yujma'u baina hadha alhadisi wa hadisi shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama harar ramda'i fi jibahina wa akuffina falam yushkina falam yushkina akwai wani hadisi da shi kuma yazo cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun koka wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi harar ramda zafin rairayi mun koka masa zafin rairayi fi jibahina wa afuffina a fiskokinmu da tafukan hannayenmu in mun zo sujada rairayi ya ɗauki kuna idan mun zo sujada in muka ɗora tafin hannayenmu zafi in mu ajiye goshinmu zafi sai muka koka masa zafin yayi tsanani falam yushkina amma bai karɓi kukanmu ba bai karɓi kukanmu ba ya ce a haka za a yi to wala'alla za ka ji ya ɗan sha bamban da hadisin anas da ya gabata hadisin anas da ya gabata yanzu yanzu nan ya ce muna sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin zafi har ɗaya mu baya iya ajiye goshinsa a ƙasa sai mu jawo tufafinmu mu shimfiɗa mai sujada a kai yanzu mu karanta ko hadisin bukhari to sai ga wannan kuma yana cewa mun koka wa manzon Allah sallama ƙunar rairayi saboda fiskokinmu da hannayenmu amma bai karɓi kukanmu ba. To wancan hadisin yana nuna cewa sun san mafita yayin da suke sujada akan tufafi. Wannan hadisin kuma yana nuna cewa ba a buɗa masu ƙofa ba, kenan suna sujada ne akan mai akan zafin a haka. To, sai malam ya ce, waɗannan hadisan guda biyu za mu haɗa su gaba ɗaya mu ba su ma'ana in ka ji an ce wa yujma'u baina hadisi kaza wa hadisi kaza za a haɗa tsakanin hadisi kaza da hadisi kaza a wajen malamai suna nufin za a ba da mafita babu karo tsakaninsu duka su biyun za su iya haɗuwa su yi aiki shi ake nufi da yujma'u shi ake nufi da jam'in duka za su haɗu su yi aiki domin a zahiri ai ɗaya yana koran ɗaya ne wancan sun sa tufa sun yi sujada wannan kuma an ce ba karɓi kukansu ba kaga ɗaya yana koran ɗaya idan har ana iya sa tufafi idan zafi ya yi tsanani a sujada a kai to wancan hadisin na ba a karɓi kukansu ba ya tashi aiki kenan idan kuma ba a ba da dama ba duk tsananin zafi kawai a sa goshi a haka to kenan wancan hadisin na anas kenan ba a maganarsa to amma sai malam ya ce maka ana za a hada su gaba daya ana hada su gaba daya ai aiki da su to kuma wannan yana daga cikin wato yana daga cikin mafita waɗanda suke mafi kyau a addinin musulunci shine mafitar da za ta hada maka tsakanin dalilai guda biyu wanda zahirinsu karo ne amma sai ya zama za a samu mafita da za ta haɗa su gaba ɗaya kowanne a aiki da shi saboda kowanne muna bukatarsa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikinsa ko takaririnsa ga sahabbansa abu ne mai tsada a gare mu in dai ya inganta ba za mu garajen ajiye shi ba domin ilimi ne mai tsada haka kawai mu ajiye shi kuma ya inganta mu daina aiki da shi a'a a haɗa su gaba ɗaya kowanne a aiki da shi ita ce riba addinin musulunci. I'malul dalili aula min ihmalihi suna cewa aiki da dalili shi yafi akan a ce a yi wofi da shi, akan a ce a sarayar da shi a yi watsi da shi. Malam ya ce ana haɗa hadisan guda biyu a yi amfani da su ga hanyar haɗawa. Bi anna shikayata za mu ce wannan hadisin da ya maganar kokawa da aka yi ba a karɓi kukansu ba kanat li'ajali ta akhiri sala ko kawon fa akan jinkirin sallah ne hatta ya burda harro har sai wannan zafin yayi sauki la li'ajali sujudi alal ha'il ba akan sujada akan ha'ili bane mun kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsananin zafin rana ta yanda goshinmu da tafukan hannayenmu suna shan wahala a kan rairayi, ko za a ɗan matsa da lokacin ajira, a ƙara lokacin sallar, a yi jinkirin yinta, ya zama sai rana ta ɗan fara sanyi sannan a yi ta. Falon yushkina sai bai karɓi kukanmu ba, ba a canza lokaci ba. Kenan maganar ta lokacin sallah ne, ba wai ta maganar sujada akan hijabi bane ba iz law kana zalika la'azina lahum bil ha'il munfasil domin inda magana ce akan hijabi to aida ya ba su izini su nemi shamaki su nemi hijabi al-munfasil ko da kuwa wanda ba na jikinsu bane ba kama sabata annahu sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ala al-khamra ay al-qimar kamar yadda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sujjada akan al-khimar wato akan akan akan khimari an ce khimar kuma shine abin da ya rufe kai ya sauka kafada kamar yadda mu a yanzu limamai ko sarakuna suke da abin da ake cewa shimas abin da ake cewa hirami za a dora shi aka zai rufe ka ya rufe wuya ya sauka kafada wannan ana ce masa khimar so ba iya mata ne suke da khimar ba shi khimar suna ne na abin da ya rufe kai da wuya da kafada shi ne khimar ko namiji ne ya haka khimar ne in mace ce ta yi khimar ne an gane so a tun da maza ma suna da khimar suna da abin rufe kai da wuya da kafada to sai ya zama ya tabbata cewa manzon Allah salama yana sallah kuma ya sujada akan irin wannan lullubin ba tare da ya kware goshinsa ba wannan hadisin da malayin ishara zuwa gare shi yana cikin sahihu muslim kamar yadda yake a cikin littafi a takaice dai wannan karatu da malam yayi mana malam yana gwada mana cewa mu fahimci mas'alar kashi biyu ce akwai mas'ala ta sujjada akan hijabin da ya shiga tsakanin gabas sujjada da ƙasa amma wanda ba a jikin mai sallah yake ba kamar tabarma kamar kafet kamar buzu kamar tayal kamar siminti kamar gashi nan dai to wannan babu saɓani cewa babu matsala ana iya sallah a kansa ana iya sallah a kansa kawai dai abin da ba a yarda da shi ba wanda zai zo za mu karanta a nan gaba shi ne ba ka ware shamakin da sujada shi kadai ka ɗauko katako ko ka ɗauko dutse kawai ka ɗago shi kai sujada a kansa ko ka ajiye shi kai sujada a kansa shi kadai kuma ba a kansa kake sallah ba sauran gaban kan sujada ba a kai suke ba to wannan shi ba a yadda da shi ba amma ko da katakon ne a ce a kansa kake yin sallar gaba ɗaya. To babu ko ba wani abu. Yanzu kamar teburin nan idan ya kai kai sallah a kansa. Saboda wani dalili sai ka hau kai sallah a kansa. Ba wani abu. Ba komai. Ana sallah akan jirgin sama. Eh. Tsaye. Don haka, ko dai ya zama hijabi ne wanda ba a jikin mai sallah yake ba wannan babu wani saɓani akan halaccin sallah a kansa ko kuma ya zama hijabin a jikin mai sallah yake kamar rawani kamar naɗin kimar kamar safa ta hannu ko niƙabin mata ko mai kama da haka to a kai ne malam ya yi magana wanda malai ya kawo mana saɓanin malamai amma mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ba ne sai an buɗe gabar sujjada idan mutum ya yi sujjada a kan wani abu na tufafin da ke jikinsa yayin sujjadarsa ko ya ɗora goshinsa a kai ko ya ɗora hannunsa a kai wannan duk ba zai cutar da shi ba ba zai cutar da shi ba. Na hudu, raf'ul ashiya sujudi alaiha daga cikin kurakurai akwai ɗaga wasu abubuwan domin yin sujada a kansu. daga wasu abubuwan domin yin sujjada a kansu kuskure ne malam yace yaqumu ba'dun nasi mimman la yastati'una sujuda 'ala al-ardi wasu mutane waɗanda daga cikin waɗanda ba sa iya sujjada akan ƙasa li'udrin li'udri maradin aw li safarin ko saboda uzurin jinya ko saboda uzurin halin tafiya suna kan abin hawa ko doki ko jaki ko raƙumi ko mota ko jirgi suna kan abin hawa to sai ka ga ya komuna bi watsi shay'in yasjuduna alaihi sai ka ga suna sanya wani abu da za su yi sujada a kansa wa minhum man yadau haqibatahu cikin mutane akwai wanda za ga yana sa jakarsa in matafiyi ne sai ya ɗora jakarsa a kan cinyarsa a cikin mota sai ya ɗora gocinsa a kanta in ya zo sujada. Wa minhum manyan sibir jilahu cikinsu akwai wadda kuma yake kafa ƙafafunsa sai ya zauna haka sai ya kafa ƙafafunsa gwiwoyinsa su yi sama sai ya ajiye goshinsa akan gwiwoyinsa ya yi sujada. Akwai kuma auwisada akwai kuma masu ɗaukan kulo kamar marasa lafiyan kenan akan gado sai ɗauko kulo guda biyu sai ɗora su akan cinyoyinsa ya zo sujada ko sai ya kihu sai ɗora goshinsa akan akan fulalluka wa hadha khata'un minkum mallan yace wannan kuskure ne daga gare su wasawabu an yumi a ima'an abin da yake daidai shine yayi kwatance yayi nuni ima'i shine ishara nuni a wanda tace sunna idan zaka iya sujjada ka aje goshinka a ƙasa ka tankwara ka je ƙasa ka aje goshinka idan an ce ƙasa anan ba ana nufin ƙasa ƙasa ba ƙasa ƙasa akwai bambanci tsakanin ƙasa da ƙasa malam bahaushe akwai bambanci tsakanin ƙasa da kuma ƙasa in an ce ƙasa madalla down sawa'un kafet ne a wajen ko tabarma ce a wajen ko tayar ne a wajen ko ina idan an ce ƙasa kuma to shi kuma ana nufin me ana nufin garin ƙasa ko kuma kanda ko kuma rairayi ko abin da zai ɗauki sunan ƙasa to yanzu anan muna magana akan ƙasa ƙar a malam ya ce abin da ya fi zama daidai shine ya yi ishara so wanda ba zai iya sujada a ƙarba to sunnarsa shine ya ima'i ya kwatance ya nuni babu wani abu bayan haka daga barin ƙar sai kuma kwatance ba wani abu a tsakanin haka ba ka ɗaukan dutse kana ɗora a goshi don akwai masu haka sai su ɗauki dutse sai su dinga ɗora a goshi in sun zo su jada ko kuma su zauna su ajiye wani katako ko wani ice ko wani abu mai tudu wanda zo su jada za su ajiye goshi a kansa wannan kuskure ne babu wannan in ba za ka iya tafiya ƙar ka ajiye goshinka ba to sai ka koma zaɓi na biyu shine ima'i kwatance shi a fa'an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma hadisi ya zo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma عاد رسول صلى الله عليه وسلم مريضا من زان الله صلى الله عليه وسلم ya kai ziyara a wani mutum marar lafiya wadda kala alaihi wa huwa yusalli ala udin sai manzon Allah salama ya shiga wajen marar lafiyan nan sai ya samu yana sallah akan wani sanda ma'ana yana sujada akan sanda wada'a jabhatahu ala al'ud sai ya ajiye sai ya ga ya sanya goshinsa akan wannan sandan fa'au ma'a ilaihi sai annabi sallama sai ya masa nuni akan cewa ya daina fatara al'uda sai annabi sallama sai ya wurgar da wannan sandan ko shi marar lafiyan sai ya jefar da sandan saboda annabi sallama ya masa nuni akan ya daina wa akhadha gusadatan sai kuma ya dauki hulo ya dauka an hana shi icen ne ya nemi wani abu daban sai ya dauki hulo wa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da'ha anka shi ma fulan ka bashi bar fulan in istata'ta an tasjuda ala al-ardi idan ka samu ikon yin sujjada akan ƙasa ko a ƙasa wa illa idan ku baka samu iko ba fa aumi ima'an to sai kai ima'i wato sai kai nuni kai ishara ko yanhani inhina'an mana sai ya tankwara tankwarawa shi ake cewa ima'i waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika sai ka sanya sujjadarka tafi ruku'inka sunkuyo a ima'inka sai ka sanya ruku sujadarka ta fi ruku'inka sunkuyo idan kana sallah a haka a matsayin kana tsaye idan ka zo ruku'u in ka sunkuya haka a matsayin kayi ruku'u ka dago daga ruku'u to in ka zo sujada kuma sai ka sunkuya ƙasa da haka sai ka sanya sujadarka ta fi ruku'inka sunkuyo shine alamar sujada kamar yadda suke a haƙiƙaninsu sujada tana ƙasa ruku'u yana tsakiya tsayuwa tana sama to haka in ka zo a kwatancan ma sujadar ta zama ita ce ƙasa da yadda ruku'u yake wal hadithu yadullu ala anna sawaba huwa an yumi a ima'an hadisin yana gwada mana cewa zance na daidai shine mai sallar da ba zai iya sujada a ƙasa ba yayi ima'i ma'ana yayi nuni ويكون السجود أخفض وأقرب إلى الأرض سيدا مسجد السا تافي سنكيو كما تافي كساتي دكسا من الركوع أكا الركوع دون أن يلصق جبهته بشيء يرفعه باتاردا يا سادد غوشنسا بشيء دون أبو يرفعه ديكي دغوشوا babu katar dago wani abu ya dan fara da goshinsa wai saboda zai sujada kawai sunnar biyu ce ko dai goshi a ƙar ko kuma a yi ima'i shi kenan shi ne abinda shari'a ta zo da shi amma wasu hadda hannu za ga suna yi hadda hannu yana sallah sai ya haka wai shi ne ya yi sujada sai ya haka marar lafiya sai ajiye tafin hannunsa a goshinsa in ya gama azkar sai ya ɗaga wai ya yi sujada kenan kuskure ne ba wanda ya san shi sunkuyawa ake yi wanda ba zai iya ainihin wato wanda ba zai iya sujjada ba to kuskure na biyar a gurguje adamu tumani na tafi sujudi rashin nutsuwa a sujjada kuskure ne wa hadhihi afatu kaseerin min al-musallina mala yace wannan kuma aibu ne na da yawa daga cikin masu sallah wa taqaddama zalika fi sifati ruku'i irin wannan ya gabata a siffar ruku'u wa hadha mutlul li salati wannan kuma yana bata sallah li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadin ma'aiki sallama irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah domin ba kai sallah ba a wannan mutumin da bai iya sallah ba yace da shi koma kai sallah don ba kai sallah ba kuma ba abin da ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ta mayar da shi ya sake sallah sai rashin nutsuwa a cikin sallah وقد أمره بالطمأنينة ya umarce shi da yayi nutsu a cikin sallah fa qala sai yace idza sajadta idan kai sujada fa athbit wajhaka wa yadayka ka tabbatar da fiskarka da hannayenka hatta yatma inna kullu azmin minka ila mawdi'ihi har sai kowanne kashinka ya ya ainihin wato ya nutsu a gurbinsa kowace gabar ka sai ta nutsu a gurbinta kafin ka sake motsawa falyalam kullu man yanquru salatahu mala yace dukkan wanda yake koton kaza wa sallarsa yanquru mai koto wanda yake koton kaji yake kokkofi dukkan wanda yake koto a sallarsa ya sani wala yuhsinu tuma'anina itma'inanaha annaha ghairu maqbula kuma baya kyautata nutsuwarta a cikin sallah ya sani cewa sallarsa ba karbabbiya bace ba li'anna litma'inana min fardhi salati domin nutsuwa tana daga cikin farillar sallah allati la tasihhu bi ghairiha wanda sallah ba ta ingantuwa ba tare da an samu nutsuwa ba wannan shine karshen abin da Allah ya ba mu ikon mu karanta a wannan majalisi muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da nayi daidai abin da nayi kuskure Allah ya gafarta mana ne da ku baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع wannan bawan Allah yana cewa shin alwalar wankan juma'a da ta sallar idi suna sallah kamar yadda na wankan janaba ke yi amsa shine a'a alwalar wankan juma'a da ta wankan idi ba sa sallah irin yadda wankan janaba ke yi jiya na yi dogon bayani akan wannan batu a karatunmu na jiya da zai kyautu ka nemi karatun ko da iya tambayoyin ka saurara domin yanzu ba zai yi wani maimaita ba amma na yi dogon bayani akan bambanci da ke tsakanin waɗannan wankan da wankan juma'a da wankan idi da wankan shiga makka ire-iren waɗannan wanka da kuma wankan janaba da wankan haila da wankan nifasi ta yadda waɗannan wankan tsarki ne na janaba da na haila da na nifasi wankan tsarki ne don haka duk wanda ya yi su ya shiga tsarki ne yayin da waɗancan kuma wankan juma'a da wankan idi wankan tsafta ne to yin su ba shine shiga tsarki ba wannan shi abin da yake bambanta su shi yasa wancan wankan yake zama tsarki wannan wankan kuma yana zama tsafta ne sai dai idan mutum yayi alwalar da niyyar alwala kawai shikenan sai ta masa amfani amma ba dan wanka ba ƙarin bayani akai sai ka saurari tambayoyin jiya insha Allah ta'ala zaka ƙara samun waraka wannan kuma yace shin sallar nafila ta magariba da isha ana yi ne kafin shiga ko sai bayan an idar to ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai salloli na nafilfili da ake ce musu rawatib salloli waɗanda suke rawatib wato rawatib salloli ne waɗanda nafilfili ne amma na dindindin waɗanda su haka ne suke ba sa canzawa suna da alaƙa da sallolin farilla amma na filfili ne ba dole ba ne in mutum zai kiyaye su a haka yadda suke to haka suke ba sa canzawa shi sa aka ce musu rawatib yadda suke jiya haka suke yau haka suke gobe waɗannan sallolin su raka'a goma sha biyu ne a dare da wuni sallar asuba tana da biyu kafinta su ne raka'o'i biyu na alfijir sallar azahar akwai biyu kafinta akwai biyu bayanta, sallar la'asar akwai biyu kafinta, sallar magariba akwai biyu bayanta, sai sallar isha akwai biyu bayanta. Waɗannan su ake cewa rawati, suna da makwabtaka ne da sallolin farilla. Kun ga asuba biyu kafinta, amma babu a bayanta. Kun ga azahar gabanta da bayanta, gabanta kafinta kenan. akwai raka'a biyu bayanta akwai raka'a biyu ita ce kadai sallar da gabanta da bayanta take da ratibi sallar azhar la'asar kafinta akwai raka'a biyu amma bayanta babu nafila magariba bayanta ne take da ratibi amma kafinta ba ratibi bane ba a hana ba amma ba ratibi bane nan kuma a kiyaye magariba kafinta ba hana nafila ba in dai rana ta faɗi in rana ta faɗi an kira sallah kafin liman ya ai masa iqama ya shiga sallah mai son yin nafila zai nafila amma wannan ita ba ta cikin rawati amma zai iya nafila ya sa kati ba matsala amma bayanta akwai nafila ratib da raka'a biyu sannan isha kafin ta babu ratibi amma idan mutum yana so zai yi ba a hana ba kamar magariba ne kafin ta babu ratibi amma mutum ya so zai yi inda rana ta faɗi zai yi to haka isha kafin ta ba ratibi amma idan mutum yana so zai yi yanzu nan an kira sallah mutum yana son nafila zai tashi ba a hana ba sannan idan mutum yana zaune a masallaci tunda aka yi magariba yana ta nafilfili yana ta nafilfili har aka kira isha ba a hana ba zai yi ta nafilarsa cikin magabata akwai wanda haka haka al'adarsa take da an yi magariba zai yi ta sallah har sai an zo shiga isha bayan isha akwai ratibi don haka biyu kafin asuba biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu kafin la'asar biyu bayan magariba biyu bayan isha bayan asuba an hana bayan la'asar an hana kafin magariba ba a hana ba kafin isha ba a hana ba haka ne abun yake so wanda ya gane wannan ya kiyaye wannan to zai samu magani daga wannan tambayar ita kanta ba za a ce kafin magariba babu nafila ba akwai nafila annabi salama ya ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ga wanda ya ga dama a gabata cikin ratibi amma za a iya idan rana ta faɗi amma bayan magariba akwai haka bayan isha akwai raka'a biyu ba shafa'i da wuturi ba shafa'i da wuturi su daban na ana maganar ratiba ta bayan isha to haka ne tsarin nafilfili yake ga dukan wanda zai iya kiyayewa haka tsarin su yake a shari'a wannan kuma bai hana fa bai hana kayi fiye da biyu kafin azhar ba in kana so kafin azhar kai ta nafilfili kai tai ba hana ka ba gajeren zangon raka biyu sannan ba a hana an yi azhar kai tana filfili ba ba a hana ba in ka zo la'asar kafin ai la'asar ba hana kai tana filfili ba ba sai biyu ba bayan magriba ba hana kai tayi ba ba sai biyu ba bayan isha ba hana kai tayi ba ba sai biyu ba an gane yawwa don kar wani ya dauka cewa iya biyun nan ne in kai sai dai kai ta ka hakura ba haka bane ba an gaya maka gajeren zango ne mafi ƙarancin abin da za ka yi, amma mafi yawanci ba a yi maka iyaka ba. Wannan ita ce sunnar annabi alaihi salatu wassalam dangane da nafilfili. Allahu ta'ala a'lam, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na'am. Na'am. Idan an ce jumhur a karatu, ana nufin mafi rinjayen malamai mafi rinjayen malamai kuma ba ka raba sunan jamhur da hanafiya da malikiya da shafi'iya da hambaliya ba zai taɓa yiwa a jamhur babu su ba sai dai tayiwu a cikinsu ka samu biyu ne suke da wannan fahimtar kuma sai malamai da yawa a bayansu suke tare da su suka zama jamhur tayiwu ka samu uku ne a cikinsu suke da fahimtar da an samu uku kuma to shi kenan sun zama jumhur a cikinsu amma ba za a samu jumhur babu su ba ba zai yiwu ba ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته